to insha Allah za mu ɗora ne a kan da sharhin zancen amirul mu'mini na na 131 a ɓangaren hudubobi wancan karan mun tsane muna sharhin wa'in sufofi da ya bayar kamar guda biyar wanda ba su dace da shugaba ba wanda ya kira shaidansu a kai cewa sun sani cewa waɗanda mai mai wa'annan sufofi guda biyar bai cancancin shi shugabancin al'umman musulmi ba kun bai cancanci a ranka masa amma mutunci da jini da dukiya ba mutum ba shi amanar mutunci da jini da dukiya da kuma shugabancin al'umma musulmi to an an karar da ni cewa akwai ƙwara ɗaya ko wanda ban ambace shi ba sai sun ce to lokaci ya ƙure mana shine inda ya ce walal mu'addalil sunna abubuwa biyar ne ya ce wanda ba su dace ba to akan shi dai za mu yi sharhi da har wala mai wanda ya ta'adilin sunna da ɗariƙa da shari'a da nubuwa to bai cancanci a ce shi shugaba ne ba taɗilin ɗin abu shi ne kamar ya kawar da shi guda duk muna ce maƙwaƙwala abin da babu ana ce mahudu ma haka saboda ba aiki a lokacin ƙwaƙwala taɗil ɗin abu shi ne ɓata shi ya zama wato an aje shi gefe guda ba a amfani da shi an kawar da shi ko kuma an canza shi ko an ɓata shi shine an yi tabirinsa to a dangane da wannan wa'annan wa'annan sifofi guda biyar a cikin sharhin ibn abul hadid wanda anan nawa shine ya kawo kuɗin ƙarshe a mujallar yake akwai mujalladori daban-daban waɗansu 'yan ƙananan mujalladori guda takwas ya kawo shi a matsayin shi ne hudu ban ƙarshe ya faɗi wata magana ya yi rogon sharhi mai ɗan ban al'ajabi in mutum yana bukata yana iya karanta mu dai ba za mu karanta waɗin ba amma akwai wani ɓangaren da ya faɗa wanda yake da ban al'ajabi inda ya ce ainihin na farko batun sabki ya ce ainihin fuska na biyu na wannan zance tunda amirul muni ya yi magana kan cewa shine ya riga kowa shiga musulunci sai ya ce ainihin in har amirul mu'minin alaihi salam ya kasance shine farkon magabata ko kuma karanta muku kamar yadda shi shi marubucin ya faɗa ya ce idan kan awal sabiqina mutum ya duba ainihin shirin najin balaga a kan wannan ya ce a walwajihul thani ban kawo wajihul awwal din ba ya kawo wajihul awwal da sani to na wajihul thani sai ce idza kana awwalus sabiqina wajaba an yakuna aqrabal muqarrabina in ko har ya tabbata shi amirul mu'minin alayhi salam shine farkon marigaya wani magabata wanda suka riga ma'ana shiga musulunci to ya waje ba kuma ya zama shine mafi kusancin makusanta zai ce la'an Allah ta'ala qal don Allah ta'ala yana cewa a littafinsa wasabiquna sabiquna ulaikal muqarrab to kaga sabiki da karaba kaga tun da tun da in ya zama shine awwalul sabiqin to shine kuma aqrabul muqarrabi wujuban sai ce ba ka galatara annahu idza qala maliku al-alimun al-amiluna humul muhtasuna bina wajaba an yakuna alamahum ashaddahum bihi ihtisasan wannan yake ba ganin idan sarki masarin ya ce malamai masu aiki da ilimin su ne suka fi kwantuwa gare mu to ya zama wajibi ya zama wanda ya fi ilimi shi ne ya fi kusantuwa da shi wa idza kana alayhi salam aqrabul muqarrabina wajaba an tantafiya anhul mawani usitta shi ma shi da ne a cewa biyar mana mawani usitta idan har ko ya zama yana shi ne to wayannan mawani guda shida ba biyar ba annahu inda amirul muke cewa أنه لا ينبغي أن يكون على والي على الفروج والدماء والمجانب والأكام وإمامة المسلمين البخيل بخل كينا نفرقو ولا الجاهل ولا الجافي ولا الحائف للدول ولا المرتشي سيكون نقرشي ولا المؤطل للسنة شنو كينا يوا تو وإنن سيتشي مسو موانئ الستة waɗannan mahana guda shida wato sun hana shugabanci wani mutum yana da waɗannan sufofi guda shida bai cancanci shugabanci to sai ce to in ko har shi ne a ƙarabar makarbin waje ba an tantafi an ku almawa ne asirta ya zama wujuban waɗannan waɗannan abubuwan hani ga shugabanci guda hudu guda shida kai dole sun koru gare shi allati ja'ala kulla wahidin min ha sadan anil imam wanda yace kowanne ɗaya ma daga cikin su yana katange mutum hana shi ya zama liman wato ko da ɗaya yake da shi cikin sufofin nan guda shida na ababen zane to bai cancanci shugabanci ba wai ba sai ya tara guda shida duka a kansa in yana da guda ɗaya sai ya ce to wannan ya nuna ba ko ɗaya tare da shi kenan tunda ya sa kowane ɗaya zai hana shugabanci ya ce kuma wa ƙaɗayan an anisti ƙaƙa ya yanke shi daga cancantan wato shugabanci wahiya wayannan sufofi mawani'ai guda shida su ne albuhulu wal jahalu wal jafa'u ya ce ayil girra yana fasa nan jafa jafa yana nufin kaushi kausa sawaki wal asabiya fi daulati sai ce asabiya da fi daulati shine ainihin ha'ib liduwal kenan ko ha'ib shine azzalimi liduwal sai zan shi sai ce masa al'asabiya mai nuna kabilanci yake goyon bayan 'yan kabilansu su ne akan gaskiya su ne daidai su zai fifita akan sauran mutane fi daulati a daularsa wato a cikin raba abubuwan hannu ci kabilarsa yake fifita a dukiya duk daula yana iya daukan dukiya duk a ma'anansa kewayawa zagayawa tsakanin wannan da wannan wannan ma'ana idan akwai dukiya amma sai aka ta zagaya tsakanin wasu daura nau'in su mutane ta hana sauran to shine sun fifita da wannan ke to sai zama banda mai asabiya a daularsa sai ce ya ƙara fassara ma'anan wannan ya ce ai ta ƙadimu ƙaumin alaƙau gabatar da wasu mutane akan wasu fifita wasu akan wasu kenan zama a dukiya wasu ake ba a hana wasu kenan wal irtisha'i fil hukum da rashawa a hukumci wata adila da sunna da wofintar da sunna rashin aiki da ita ke to وإذا انتفت عنه هذه الموانئ الستة إن وإن مانعي ولا موانئي ولا شيء سكا كورغا شي أمير المؤمنين عليه السلام تعين أن يكون هو الإمام wannan ina gaya muku ba abin da shi ibn abul abidi da ya ce to ya ayyana cewa shine imam kenan to la'anna shurut al-imama mawjudatan bihi bil ittifaq domin sharuɗan limanci shugabanci ke sun haɗu a duk sun samu a cikinsa shi amirul mumin bittifaƙi da ittifaƙin al'umma ba wani wanda yake shakka dangane da wannan fa idza kana mawani aha anhu muntafiya in abubuwan da suke hana shugabanci sun koru gabanin shi walam yasir li ghairihi ijtima'u shuruɗi kuma wani ba shi ba bai samu wayannan sharuɗan ba sun haɗu a kansa ba wartifawar wa mawani da kuma daukewan abubuwan da suke hanawa ba waje ba an yakuna huwa al-imam wujuba shine shine imam li'annahu la yajuzu khilu al-asr min imami saboda ba zai ba zai halatta ba zamani ya wofinta daga imam kaga kowane imam zai zama yana da wannan siban kenan ko al-asr na yanzu dole zai zama wayannan su wayannan su ne su wofinsa to sawa'un kanat hadhihi al-qadiyya aqliyya sawa'un kanat hadhihi al-qadiyya aqliyya aw sam'iyya wa'annan abin da muke faɗi sama'un daidai ne ko akali ne ko sam'i wato ko an ji ne ko kuma eh daga abin hankali ya hukunta wannan wato wato abin da yake nufi da akali shine ka ana iya cewa ga ga ga wa kowace kowace wannan wannan qadiya ana iya ce mata sam'iya ce ko aqaliya dai mu ce duk daya hukunci hankali ya nuna hakan to kuma ga magashi ma an ma faɗa an ce wanda ke da wannan wayannan sufafin bai cancanci shugabanci ba ko da ma ba da hukunci hankali ana iya fitar da shi ko to kuma gashi kuma yanzu an fitar da shi kuma da mene da nasi to to wannan maganan kenan wannan ajib ajib shi ibn abul hadid ya ya ɗauki igiya ya zarge wuyansa ya sagale a reshe ya tsirgo san wanda ya hau kan ya hau kan itace ya kama igiya kakkaura ya ɗaura a jikin a ƙarfin reshe ya ja ya tabbatar reshe ba zai kare ba sannan ya ɗauki ɗaya ɓangaren ya ɗaura a wayansa sannan ya duro me yake nufi kenan ya rataye kansa kenan ko yanzu masu rataye kansa haka su yi in suna wani sai su tsargo sai su shiga to wannan bayan ka gama zarge wayanka cewa imama wujuban ta alice ba ta wani ba saboda hukuncin cewa ko da gani a kaliyya da sam'iyyar babu wanda wa'annan sharuɗa suka yi taufiri a cikinsa in ban da shari'a ba wa'anda wa'annan mawani sitta suka hannu ga wani in ba shi ba wato ma'ana sauran mutane in ka je ka same su sai ka ga in bayi da wannan mani ɗin yana da wancan mani ɗin ko idan ko ɗaya yana da mutum yana da ɗaya daga cikin mawani ɗin nan ya cancanci shugabanci to kuma ku lura da abin da yake cewa fa'iza kanat mawani a anhu muntafiya walam ya hasur ligairihi istima'u wam wartifa'ul mawani lam ya hasur ligairihi sai ya ce wajaba an ya kuna huwal imam to tambaya hal wa'annan sharuɗan limanci sun yi taufiri a wani ba shi ba ya ce a mawani ɗin nan sun koru ga wani ba shi ba ya ce a ga wane ne sharuɗan suka kammala gare shi ya ce alil ga wane ne mawani suka irtifa'i suka koru gare shi ya ce alil saboda haka wane ne imam ya ce wujuban ali ne to gairihi fa sai ya ce la to mu je ga magana sai ya ce fa in kulta nan kuma za a toka da warwara fa in kulta afa tarahu ana bi hadhihi qauman bi ayanihim shi kana ganin wa'annan sufofin da ya bayar yana nufin waɗansu mutane ne da ainihinsu yana nufin wani yana da wani sufa wani ko da bai ambaci sunansu yana nufin su wani da wani suna da irin wa'annan sufofin kenan miyagun sufofin nan ubanin ce sufofin ma wani ai karku ce mugaye karku ce musu mugaye wa'annan sufofi ababen zargi kana kana ganin yana nufin waɗansu su ƴansu mutane ne yake nufi suke da waɗannan ƙultu ni kuma sai in ce ba ni ba fa shi mai wannan littafi ibn abdul hadi sai ce to ni kuma sai in ce maka tazamu al-imamiyya tazamu annahu ramaza fil jafa'i wal asabiyya li qaumin duna qaumin ila umar sai ya ce to ni kuma sai in ce maka to imamiya suna rayawan cewa ya yi ramzi ne ramzi muna cewa ramzi na hausa wato an alamta ko da alama da ramzi don larabci ne wato ana nuna ne ana nuni ga wane sai ishara ana nuni ne ya zuwa ga wane da sifofi guda biyu jafa'i da asabiya wai imamiya suna cewa yana nufin jafa'i dinnan da asabiya yana nufin sifofin umaru ne shi fa ya faɗa karku ce ni ne na faɗi shi ne ya rubuta umaru shi ya sa na karanta wa ramaza bil jahali ila man kana qablahu to kuma wanda ya gabaci umarin kenan shine ya mishi ishara da jahilci to wannan ko ba faɗi sunan shi ba ko sani shi nan bai faɗa ba amma kun san man kana qablahu to shikenan wa ramaza bi ta'dil sunna ila uthmani wa muawiya kuma ya nune ramzi din kenan ya ishara kenan da tadilin sunna ya zuwa usman da muawiya to wannan wai ya ce haka imamiya suka ce ya ce wa amma na hannu amma mu mu zuwa ne mu mu'tazalawa kenan mu su ibn abul hadid to mu in fa na qulu mu abin na hannu na qulu muku amma na hannu fa na qulu muku ga abin da muke cewa innahu alaihi salam shi ali kenan alaihi salam lam yi ayyan lam yi ani zalik ba ya nufin haka ba yana nufin su wani da wani ba inna ma kala kaulan kulliyan gaira mahsus ya magana ne generally generally ba particularly bai keɓance ya yi magana ne ami bai keɓance ba bai ce wani kaza wani kawai amin magana ya to kun ji wa hadha huwa lahiqu bi sharafihi alayhi salam wannan kuma shi ya dace da darajarsa alayhi salam kamar mutum mai daraja irin shi ba zai tsaya yana nuna yana ishara ga suwa da wani ba su wa'annan su kawai wannan shi dai kawai yayi magana ne kulliyan kawai gaira mahsus bai keɓance wasu ya ce wa ba san shi to masha Allah wa qaulul imamiya da awala dalil alai wannan abinda imamiya suke faɗi suke cewa yana yana nufin wani da wani da wani ne wannan da'awa ne kawai wanda ba wani dalili a kai wala ya adamu kulla ahadin an yastambida kulli kalamin ma yuwafiqu garadahu wa ingamil to kuma ba za a ba zai kuru ba ga kowane mutum ya zaƙulo daga kowane zance abin da yake ya dace da manufansa ko da ya runtsa ido ne wato yana da wata manufa in ya ga wata magana kawai sai ya fassara ta taka nan ya runtsa idonsa kuma ba haka bane ci haka ne wala ya juzu an yi bunar a ƙa'ida alamisar hadhihi istinbatat daƙiƙa to kuma bai kamata a ɗora aƙida akan irin waɗannan zakulowa istinbadi shine a fito da abu kamar hukunci daga irin waɗannan abubuwa masu daƙiƙa da larabci yana nufin abu da dukka wato da zurfi a ɗauki wannan a magana ce wato ya kamata a ce in za ka fidda aƙida ka fidda ita da magana sarahata ba ka fito da ita da fassara da tawili ba to wannan kaga suna nufin yannan shi iso su imamiya daga nan ne suka rairayo a ƙa'idinsu suka ci ce ba a yin haka to to wannan me faru ne a ba na ba na tsammanin nan tun da ba wanda ya taɓe shi ya yiwu daga can wajensu me ya faru ne wannan ya daina aiki me ya faru ne da mike din ajib wannan al'amari me ke faruwa ne to wani ana cikin program sai wani ya je ya taka wata waya ya ratsa ya taka waya ya gutsure shi shikenan ko shaka ba wani ya bi ta kan wata waya ne ya taka ya Allah to shi kenan wannan a sami wani alternative a kawo wireless mana ba laifi in aka yi salati insha Allah insha Allah to muna cikin karatu dai mike ya balle kuma ga ramas babu wireless ne a nemo wireless man wani ya zuwa ta gaba ta kudan madaji za mu tabbatar daga can ne ba don da ba daga nan ba ne kada ya zama kuma taɓa nan da wani ya shi ne zama don lalle ba daga bana tsaman daga nan daga nan ɗin ne to shi kenan allah ya sau amma ba wani ya taɓa na kago an taɓa to shi kenan halas to wannan bayan shi wannan zance na ibn abul hadid daban al'ajabi wato kaman shi amirul mu'minin ya ya ce ku kun sani shugabanci bai cancanci mai kaza da kaza da kaza amma ba ya nufin wani kawai ya ya faɗa ne kawai ba wani mai wannan su kila nan gaba ne bai kamata a sami to kuma gashi ya faɗi bayan ya tabbatar da maganar cewa sabiƙa ɗinsa da kuma koron wa'annan mawani daga gare shi da taufirin shirur a gare shi ya wajabta shugabancinsa ya kore mawaninsa ko kuma amma ba wani ake nuna shi ne haike cewa kuma fa wala mai hasul ligairihi ijtima'u shurud wa tafa'ul mawani shi bai faɗa haka sai kuma sai ya ce wa ba wani ake nuni ba to ba wani ne kowa ma sharuɗan sun taubiri a gare shi ne kuma wa wani sun ɗaukake gabaninsa kowa da kowa to ya za a ce wa'annan sababin ba sababin wasu ba to shi kenan ala yalin nan akwai mai sharhin fai wannan mirza ku'i shi ma irin wannan aqulu din shi ma sai ce aqulu wancan na gaya maka aqulun aqulun ibn abul hadid ne ya faɗa to kuma shi kuma aqulun mirza hu'i sai ce bayan tabbatar da wannan yace yace ba'da hadhihi taqiq hal baqiya li sharih udhrun باعتقاده بإمامة الثلاثة وخلافتهم وجعله عليه السلام رابعه bayan ya haƙaƙa da wannan ya fitar da wannan ya yanke hukunci zarce to yanzu kuma yana da wani uzuri na itikadin limancin uku din nan da halibcinsu da kuma mai da ali na hudu kai fa kace duk ba mai wannan sharuɗa in ban da ali kuma saboda haka wujubu ali ne liman kuma ya kori ga wani bashi sai kuma ka yanzu kuma to yanzu kuma yanzu kana da uzurin kuma shi eh kuma amma kuma wani ba alimamali imam ne kuma ali ne na hudu akwai wani uzuri bayan wannan ya ce wala ya ce abin ma wal ajab kullal ajab annahu yantiqu bil haqqi wala ya'tanu bihi kama kama tarar malafiqina yaqulu bi awai ma laysa bi qulubihim wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur wannan shi mai sharhin yake faɗi yake cewa amma abin mamaki ne abin da ya ban mamaki ya nuɗuƙi da gaskiya amma bai bi gaskiya ba kamar misalin munafakai masu faɗi da bakunansu amma ba zuciyarsu ba ta fara sai ce kuma wanda Allah bai sa masa haske ba ya sa masa haske to amma wallahu alam mu abin da muke ganin shi ibn abul hadid ba zai rubuta abin da ya rubuta ya zama bai da hankali ba akwai wani wani malami da ne karatu wurin shi wani philosopher ne professor philosopher ne yake cewa shi yana ganin mutane irin su ibn abul hadid da faharun razi ainihin zuruf ne ya hana su ayyana matsayinsu suna nuna mutane ne da hankali don kaga bayan ya yanke hukuncin nan sai ya dawo ya ce kuma ai ba kowa ake nufi ba to ka san yace in wani ce kana nufin wane da wane da wane ce a ba haka ba to kaga shike sai ya zauna lafiya tunda akwai gora a lokacin wanda kansa zai sha rafka ko mata ko kaga sai a ce ai shi ai ai ai ba ai ba shi ibn ai ba shi ibn ai ba ba shi ba ita kace amma yace kaza ai sai irin mu sai kaga sun sai sai su kawo magana ta fita fes sai su zo su sai su ce to amma kuma kaza sai su nemi su rusa to shikenan sai a zauna lafiya wallahi a'ala ya yi zurfin da suka zauna ainihin tsoron gora da takobi ya sa kawai sai su sai su magana ga ta tafi ta fes sai su zawo to amma fa ba ina nufin kaza bane ba mutum ya gama ya gama gari amma fa ni fa zai amma fa ni fa ba shi'a ne ba ba
amma shi shi'a ne to kaga ya fita kai shi'a ne a ya me za ka ce dangane da shugabancin wani da wani shugabanni ne masha Allah haka tarihi ya nuna alhamdulillah rabbil alamin wallahu alam shi yana ganin cewa lallai ba za a yi ibn abul hadid ya rubuta wannan abu wanda yake hankali gashi yan ya fita sannan kuma a ce wai bai yarda da magana ba haka faru razi wanda ainihin ya yi littattafai su ma ɗibga ɗibga kuma za ka ga da duk ya zai ɗauki matsala ya mata sharhi dogo amma ya gaya min shi wannan philosopher ya ce akwai wani littafi nasa mujalladi takwas wanda ya rubuta shi kuma har ya karanta mujalladi takwas magana mai dukka sosai wanda bayan za a irin mai zurfin hankali irin wannan duk ya rubuta abin da ya rubuta ka ce kuma bai da hankali yana da hankalinsa ya sa abin da yake to ala halin ba za mu iya cewa ita yi zurun ba su ba shi dama ba ya bar mutane masu hankali su sa hankalinsu tun da dai ya ce ma wannan hukuncin da ya gama an gama sosai da wasu ya ce ainihin wai ba ana nufin wani bane kaga shi kenan kila ya huta amma mai hankali in ya kowa ce ya za a yi a yi magana a ce ba annabi wani ba ma'ana kenan wani lokaci muka ce ko ba ku lura ne ba ku sa hankalin ku ne akwai wannan da hujjan hankali hujja na dalala kalamiya suke cewa ainihin al'aƙilu hakimu ma yuriduhu ya kulu ko la ya kulu ma la yuridu mai hankali mai hikima ne abinda yake so shi yake faɗa abinda baya nufi baya faɗa su abinda baya abin bayar za a yi mutum ya faɗi wata kalma a ce amma ba abinda yake nufi ke ba ba ko in dauke wannan ba ko wata kissa da wani ya gaya min don a san an yi magana abin da ake nufi kenan wannan magana na da tsawo amma zan ba da ita a takaice wani shahararren mawaƙi ne a misira mai rubutun waƙe mawaƙi mai waƙe to sai ya je wajen wani wajen wani minista ya ce yana son ya ga shugaban ƙasa ya haɗa shi da shi to shi wannan ministan ya shiru bai ci bai gaya masa abin da yake so ya ga shugaban ƙasa to sai rubuta masa takarda ya kulle ta ambulan ya ce gashi ya kai ma shugaban kasa to da mawakin ya je kafin ya kai sai ya tunani ce a to ni yanzu in je in kai takarda a ba shugaban kasa gashi ni na kawo ban san abin da aka rubuta ba in ya ce a cire man kai ne ba sai ya bara takarda sai ya karata sai gashi a cikin takardar wan- wan- mu- mu- ga wani mutum nan zai zo maka wanda ban san shi ba da wata bukata da ban san bukatar ba in ka biya mashi bukatan ba yabo gare ka in baka biya masa ba ba zargi gare ka abin da ya rubuta ke ga wani mutum nan ban san shi ba da wata bukatan da ban santa ba in ka yi masa ka biya masa bukatan ba ba- ni ni ba ba ba ba- ba abin yabo ne a wurina ba in kun baka biya ba ba zargi wassalam ya kulla takarda ya bashi to da ya gani sai ga ba amfani ya kai takardar nan ko ya kai ma ba ta da wani amfani shi yana son a ce ga wani nan a taimaka masa ne. to amma bai gaya masa bukatan ba to shi kenan sai ya dawo wajen ministan sai ya ce masa me yasa ka- ka rubuta abin da ka rubuta ai bai da wannan mai sai ce to kai yanzu ya zan rubuta maka abin da ni ban sani ba ya ba afwa ba ba haka ya ce masa sai ce masa ka kai masa kawai ka kai mu shugaban kasa wannan kalma ce tsakanina da shi shi ya san abin da nake nufi ba zai biya maka bukata amma irin magana ce tsakanina da shi haka muke magana sai ce to to shi kenan sai mawaƙin sai- sai ya zuba masa ashar sai ya zage shi sai ce me yasa zaka zage ni sai ce ai ni ma haka nake yabon mutane ina son yabe su ya ce ya- ba mu- a- a- su- suka ko da suka ce laƙar ta kan masa fulano a cikin maganarsa ya ce la- la- ya ya faɗi suna ne sosai ba fulano to shi- shi- su ma haka suka runtsa idanu da yake suna son wani sun- don sun gane sabiƙa a musulunci ɗaukaka ne sai suka runtsa idanunsu suka ce ainihin wannan al'amari ali ne dai farkon mus- musulunta abin abin nan wani ne ba ali ba kai farkon musulunta to amma ru- ruwayoyi sun kai haddin tawaturi a wajensu kan cewa ba wata tantama dangane da wannan magana kuma wanda shi ainihin hatta ma wanda suke cewa shi ya riga musulunta din shi ma a wa'yan wurare suna da ruwayan da ya nuna cewa wane ne gaba gaba da shi ko da yake sun kirkire-kirkire daban-daban akwai inda aka nuna cewa ai- ai, eh, ya- ya- ya tam- ya- ya tam- ya ce ma- ya ce eh, ali ya ce masa wannan shugabancin ana samu da menene da menene ya ce da kaza da kaza da kaza da kaza ya faɗi wasu abubuwa sai ya shiru sai ali ya ƙara masa da guda biyu sai ya ce da sabiƙa da arab sai ya ce na da sabiƙa da arab to sai ce ina ga mata da kai allah ni ne na- na- na- na riga musulunci ko kai ce kai ne ni ne na fi kusanci da manzo Allah ko kai ya ce kai ne ni ne kaza ha'on sa sai yayi kuka in ka duba cikin hisar da itija zaka gan su cikin hujjoji wajen ar- kusan arba'in da ya jera mashi ɗaya bayan ɗaya kowanne yana cewa kai ne sannan ce to bayan wannan wane ne aula da wannan shugabanci ni ko kai ya ce wallahi kai ne ya ce to me ya rage yanzu su- sukan rawaito wannan abin sai sai sai sai wai akwai wani wanda ne jiya maganan maganan ba kan gado wai wai yace wai Ali Ali yace ma Abubakar in- mu je masallaci in maka mubai'a kowa ya san cewa ba bambanci tsakanin kar ba za mu taɓa raba wannan al'umma ba tambaya a ina aka yi wannan a ina aka yi wannan shi ne ya ce to ya ga hannuna in maka mubaya sai ce a mu je masallaci ne ka ayyana a gaban mutane sai ali ya je masallaci sai gashi bai zo ba ma kowa ashe akan hanya ya gamu da wani ya ce ina ka tafi ne ya khalifata rasulallah ya ce ai gobe ni ba ni ne halifa manzo Allah ba. kaji kaji kai ce ba na hane ka zuwa wajen wani. kaga ya- ya birkita ka to sai bai sai bai zuwa can sai wannan ya zo ce mishi ya ce ma Ali ya gan shi zika masallaci ya ce har abada da kai ka samu wannan mun gama sannan ya san cewa an kulla wani abu wai ya ce mu je masallaci maka mu baya ba za mu taɓa wani abu a ina aka yi kawo ruwaya da ka ake magana a ina ka gani wato magana ne sai aka birkita ta aka- aka birkita ta aka yi mata wani aka yi ma- a- a- ana nema a canza ana da ƙarfi da yaji ana neman mutane suna son abin da suka gina akai wai dole sai su zauna akai ya zama daidai kawai To, saboda mene da tuntuna aka suke kuma ba su canza ba to mutum da ya- ya- ya ya- ya- ya- ya makansa kyamun laili makarar malam bahaushe ya makan su kiyamul laili in kaga gaskiya kaga ba za ka iya mata ba kila kai shiru ya fi maka amma kokarin karbe ta ba zai yi ba ba zai yi ba ba ta ruhu ba kuma Allah ya ga daman